بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان الإمام البيهقي yana mana bayani akan shu'ba ta 39 wadda ke bayani akan wujubu tawarru'i fil mata'im wal masharib wal istinab amma la yahillu minha mutun ya zama yana taka tsantsan me zai sa a cikin sa me zai sa a bakin sa na ci ko na sha mutun ya zama yana taka tsantsan a game da haka an kasa mana su gida uku akwai mubahat akwai halal kenan sannan akwai haram sannan akwai mushtabihat ko kowanne an faɗi yadda ake mu'amala da su wa fi sahih al-bukhari an aisha radiyallahu anha qalat ya zo a cikin sahih al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta tace kana li abi bakr gulam sayyiduna abubakar ya kasance yana da bawa gulam nan bawa shine da yaro din aiko eh mai masa hidima wanda ke masa ayyuka yukhriju lahu al-kharaja kullun zai je yayi aiki idan yazo yayi aiki sai ya rika diban wani abu yana ba sayyidina Abubakar dama hakki ne na na na na na bawa hakki ne na mai gida akan bawansa yana da damar da zai tafi ya tura shi ce to ka rika fita ka nemo da abin da ka nema a kasa gida uku ka dau kashi biyu ni kuma ka ban kashi daya shi na ce mishi haraji ai mun gane shine haraji وكان أبو بكر يأكل من خراجه sannan sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kasance yana ci daga abin da wannan bawan nasa yake fitar masa na abin da yake samu na bida da yake fita yau da gobe in ya ci in ya zo sai a raba ya ɗibi wani abu ya ba sayyidina abubakar radiyallahu anhu faja'a yawman bi shay'in fa akala minhu abubakar rannan sai ya zo da wani abu sai sai ba sayyidina abubakar sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ci sayyidi abubakar ya ci ya bashi fa qala lahu al-gulamu bayan ya gama ci sai wannan bawan sai ya ce masa giduna abubakar atadri ma hada shin ka san ko me ka ci fa qala abubakar wa ma huwa sai sayyidina abubakar ya ce me wane ne yake cewa ba amsa tambaya da amsa da tambaya yanzu na bai ba ya ce wa ma huwa ba mu kaɗai ba ne 'yan najeriya muke wannan kamar yadda ake cewa wai mu 'yan najeriya mu muke wannan ko wai kisan bature wai ya wai ya taho daga daga daga can kasashen turawa wai ya zo ya research an ce masa wai 'yan najeriya wai in an musu tambaya ba su ba da amsa sai sun yi tambaya ya zo yana so ka iya port a Legas a labarin sai ya gamu da wani sai ya ce masa tambayar farko sai ya ce masa ina zan tafi in kwana sai ce musu kai daga ina kake a wata ruwaya aka ce ya tambaye shi ne ya ce an ce wai ku 'yan Najeriya ba ku amsa tambaya sai kun yi tambaya sai ce wa ya gaya maka shi ke na zai kuma juyawa kawai ya juya ya tafi ya samu amsa research din shi ya ci to ga shi ana yi wannan ce masa ya atadiri ma haza shin ka san ko me ka ci fa qala abubakar ma huwa to me قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة yace ai na ma wani bokanci ne amma ba ni ba ba na iya bane tun a jahiliya kafin in shiga musulunci na ma wani bokanci amma fa ban iya bokancin ba takahuni ko alkihana an an ce alkihana asalin sana'a kenan kamar yadda kake cewa annijara kamar yadda kake cewa alhidada kamar yadda kake cewa as-sibagha kamar yadda kake cewa as-siyagha kamar yadda kake cewa ad-dibagha ko to sannan kuma ana cewa kahana ana nufin aikin ba sana'ar ba so daka me yake hana din sana'ar shine fadin me ya faru a baya shine alkihana shi kuma aikin arrafi shi kuma shi ne ya faɗi me zai faru nan gaba so daga wajen kahina ake zuwa an yi sata sai a ce zai istikara ko ba haka suke cewa ba a wannan zamanin su ce za su yi mutum istikara a ce ka sa hannu khairan ya rahu sharran ya rahu khairan ya rahu sharran ya rahu ko ko ba haka suke ba kenan in hannunka ya rawa to da hannunka a ciki ah kaga shine wannan la shirya la ka tsare mana imanin ya ce to ni ban iya ba ba wai ina iya ba ne kawai ya zo to ai dama mafiyancinsu don haka suke yi suna da ‘yan kamashinsu masu zuwa su je gidaje su jiyo musu me ke faruwa shi kenan su zo su laɓe a bayan windo suna ba su labarin abin da ke faruwa sai mutum ya ji ana magana ta bayan windo ana faɗin abin da ya faru da shi shi ko bai san waye yake ba da labari ba bai san wannan ejen ɗin ba ne da ya je ya san halin da yake ciki ya fira da shi shi ya zo ya makale a bayan wanda yake ba da labari sai ya ce shi ne aljani akwai kuma masu aljanin da gaske a gaban ka za ka ga suna share ƙasa ana magana a cikin ƙarƙashin ƙasa suna yi aljanu ne shaidanin aljanu suka ba su dama su ma sun ba su dama dama sai ya kafarta sai ya ba shi wani yanki na addininsa da imaninsa ya ce mashi ya daina sallar la'asar hafizu ala salawati wa salatul wusta daga cikin fassarar da aka ma a salatul wusta akwai salatul asr ko to sai ya ce sai ya rika sallar la'asar ko kuma ya daina sallah ga baki daya ko ya rika sallar ya rika zama da janaba kai ya rika yin wankan janaba kullum ya rika zama da janaba ya je ya rika yin sallah haka nan shi kuma duk bukatar da yake so zai masa so da kan an zo za a ji ana magana gashi nan ba a san wake magana ba to wannan shaidanin aljanin ne yake magana duk suna wannan illa anni khada'atuhu sai dai yaudarar sa nayi ban iya bokanci ba falaqiyani fa atani bidalika yanzu kuma an shiga musulunci shine sai ya gamu da ni sai ya biya ni kuɗi na wancan aikin da na mishi na da fa hadha allazi aqalta minhu wannan shine abin da kace قالت نانا عائشة تشي فأدخل أبو بكر يده سي سيدنا أبو بكر يشقد هننسى أتشن باكنسى فقاء كل شيء في بطنه سي دي أما يد دك أبن دك يتكين تكنسى حد وان دي يتشن با حد وان دي يتشبا نوان نن يارو ما يودري با وان دي يودرع كنغن تو wasu suna fassara su ce sayyidina Abubakar yayi haka tawarru'an ne ai hadisi ya tabbata manzo Allah sun yace hulwanul kahini khabisun kudin da boka zai dauka ya baka kyauta ka san bokanci yake yi to bai halarta ka ci ba ai ba nan ana magana bane ya siya ka siya zo wasu suna kuguguwa fahimta wai ya zo wajen ka siyayya a'a kowa za ka siyar mishi da abu ka kasa kayanka kana sai da shinkafa kana sai da taliya kana sai da abin nan dan ka sai wani ya zo ya ce zai siya ka ce ina ka samo kudin anna laka hadha almalu a wannan ba aikin ka bane ai kai yanzu mu'awada zaku mu'awada zakai zaka bashi kaya shi kuma ya baka me kudi mu'awada ta halasta kai da kowa ba wanda yace ka tambayi daga ina ya samo kudin wanda ba ai da kai mu'awada da shi ba shine mahajuri daga cin mahajurai akwai kananan yara wanda ba mu mayyizai ba wannan ba a mu'awada da su yaro ba zai zo shagonka da naira dubu ɗari ba shekarun shi goma kai shekarun shi biyu ko shekarun shi uku ya ce gashi me za ka siya ya ɗan faɗi wata kalma ka ce ka gano abin da yake nufi yana nufin kwali uku za a bashi ka ce a sa mai abin mai esfar ya goya shi ya kai shi gida kai kuma ka damƙe kuɗinka a wannan ciniki da kai ba ne bai halasta ba amma ya halasta ya zo ya ce ka bashi minti na naira biyar ka bashi ya halasta ya halasta yazo ya ce ka bashi raken naira biyar ka bashi raken naira goma raken naira ashirin sannan daga cin mahajuri akwai mufilasi mutumin da kotu ta sanar da cewa kada kowa ya sake siyan kayansa ka a sake ciniki da shi saboda mufilasi ne an masa iflasi kudin shi su gabaki ɗaya za a biya bashin da ake bin shi ne saboda ka kotu ta rike kudinsa dukiyarsa gabaki ɗaya mahajuri kenan haka tafihi sakarai an mutu kila baban shi ya mutu shikenan sai aka yi kuskure aka bar mishi ATM card aka mika mishi aka ce gashi kawai ci gaba da yi aka faɗa mishi pin pin number kawai shi kenan ranar farko kawai shi kenan sai ya ɗibi abokanan shi su uku sai ya je kawai far ya ɗibi dubu ɗari biyar sai su sabon gari kawai kawai a shige kawai su je ce kowa ya ɗibi abin da yake so wani ya ɗibo kayan dubu ɗari biyu da hamsin wani ya duk kawai shi kenan nan da nan dubu ɗari biyar ta ƙare kaga safihi kenan wannan wawa ne wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum ya ala taqami jallabiya in yazo ka gani sai ka tsinka mai kayan sallah sannan yazo ya ce a bashi naira hamsin a bashi naira ɗari ɗari biyu abinda dai zai ci abinci kai yunwa ta kashe shi to kun ga su ne wannan so da nan kyauta ake magana kai ya ka maka kyauta ka ci kai ya ka maka kyauta ka ci shi kuma sayyidina abubakar a nan ai kaga hakkinsa ne ya ka masa to shi yasa wasu suka ce tawarru'an ne sayyidina abubakar ya amanna hakkin shi ne ya biya shi da shi ko ba hakkin shi bane dama yana kawo masa aiki to amma da sayyidina abubakar ya ji asalin me aka yi to shine dalilin da yasa ya amai in hakkin ka ne aka kawo maka ka anshi kayanka shi yasa kauli rajihi malamai suka ce ko gado ne aka tara ta haram kai ka gada to kai halif kake ci shi kuma yana can ana mashi hisabi hisabu na iqabun fi zabati za a masa nera da kwabo a masa lissafi sai ya biya sabanin abinda ɗaya daga cikin malamai shi ya tafi akai cewa shi bai ganin haka wa an zaid ibn aslama anna umar ibn al-khattab shariba labanan fa ajaba wata rana sayyidina umar radiyallahu anhu ya ga wani nono ya burge shi sai ya sha shariba labanan fa'a ajabahu ya sha wani nono sai nonon ya burge shi fa qala lil ladhi saqahu sai ya ce ma wanda ya shayar da shi nonon min aina laka hadha laban daga ina ka samu wannan nonon fa akhbarahu annahu warada ala ma'in qad sammahu sai ya fada ai ya wuce ta wani kwari ne shine ma'adan kwari inda ake kiwon dabbobi qad sammahu ya faɗi sunan kwarin ya ce a waje kaza ne fa'iza na'amun min na'amis sadakati sai na tarar da akwai dabbobin zakka dabbobin zakka wannan me ake ce ma abin nan menene na sarki wajen da ake sarki ke kiwon shi me ake cewa baraya ko barayar sarki ko inda sarki ya ware dabbobin dabbobin shi ne ko na gwamnati wa hum yusqawna ana shayar da su ruwa fa halabu hulilin albaniha sai waɗannan mutanen sai suka taƙan mun nonan waɗannan dabbobin na sadaka faj'altuhu fi siqai ni kuma sai na sa shi a cikin jakata wa huwa hadha shine wannan da na baka fa adkhala umaru yadahu fastaqa'ahu sai sai na umar ya sa hannun shi a baki ya amayar ba hakkin shi bane ya ansa ba hakkin wancan bane ya amsa so da kai kama sayyidina Umar sayyidina Umar shi kuma ya sha bai sani ba so da sayyidina Umar ya ya amaya duk waɗannan mutanen su ne zaka zage su kana jin abubuwan da suke ko kai yanzu yayin da an zo ma za a fara wani bincike zaka ce a kada a yi bincike kawai so ji wannan bayan Allah yadda suke rayuwarsu wai ba za su ci haram ba duk abin da ya zama akwai rikitarwa a cikin ma ba za ka ci wa an ali radiyallahu anhu fi tibi mat'amihi an ruwaito daga sayyidina ali game da yadda yake da taka tsantsan wajen cin abu mai tsarki annahu kana yuja'u bi khubzihi fi jirabin min almadinati baya cin baya cin baya cin abin nan alkubus ko kuma wannan gurasa kufa daga madina ake kawo masa a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin salka zai je zai bada kudin shi aje daga madina za a siyo masa saboda kufa yan duniya ne duniyanci ake a kufa kufa ku yi hakuri sai kama da Legas. wanda ya san Legas a cikin ku ya san hada-hadar da ake a Legas. to kufa te kama da Legas a lokacin binni ne na yan duniya me yasa ka ji malamai suke da takatsantsan a game da hadisan da suka zo kufa al-imamu malik rahmatullahi alaihi an ruwaito daga wajen shi yace idan hadisi ya tashi daga madina bai wuce an mula ba bai wuce inci ɗaya ba to idan ya tafi kufa sai ya kai ba'i ɗaya saboda za su ta tale shi za su ta tale shi a ina fitunu suka fara bayyana su waye suka zo suka shi daga ina aka zo aka shi sayyidina Usman ibn Affan fice min daga Kufa mana Kufa na ciki ko ba ta ciki gaba gaba Kufa a ina aka shi shi sayyidina Ali a Kufa a ina aka shi sayyidina Al-Hasan a Kufa a ina aka shi sayyidina Al-Husainu kusa da Kufa duk wajajen sharri duk kusan zaka ga anan wajen daga nan sharri bid'o'i da anan suke shi'a ina take daga kufa ta zo to kaga su ne waɗannan fitina suke sannan asalin hawarija su ma kufa ne kaji fitinin sannan ilmul kalami kufa kufa ta shiga uku ai shine manzon sama ya nuna ya ce hunalika yazhabu qarnu shaytani annabi ya addu'a ya ce Allahumma barik lana fi madinatina aka ce amin Allahumma barik lana fi yamanina aka ce amin Allahumma barik lana fi shamina yace amin suka ce wa fi najdina annabi ya shiru suka sake cewa fi najdina annabi ya shiru wa fi najdina sai musu mai ce kai in ba ku san dalilin da yasa ban ce ba hunalika yazharu qawmu shaytani a can kan shedan kahon shedan zai bayyana shine wasu azzalumai sai su dauko wannan hadisin sai su ce wai wai Muhammad ibn Abdul Hadi ake nufi wai daga Najd yake wace Najdin kai ne jahili baka san me ake ce ma Najd ba ka je mu'jamul buldan ka ga yadda malamai suka yi ma'ajim na gari ruwa me fassarar Najd me ake nufi da Najd lokacin da manzon sama yake bayani babu Najdin su Muhammad ibn Abdul Hadi kuma manzon sama mashriq yace ina ne mashriqul madinati مشرق المدينة كوفة إيراكي كينا بلاد العراق وانسان لوكتن إيراكي إيران ينزو غنني مشرق ما لم يتم فسر قرن الشيطان وصل دجال لي أنان دجال أنان ينكن دجال ذي فتو wasu kuma suka fassara karnin shaitan shurul da suke da alaka da addini duk daga nan za su zo kamar yadda muka lissafa shi'a nan ba ta sha'umi bane bil buldani fa ba shu'umci ake cewa wani gari shu'umi bane a akwai garin da ya suna a sharri ai a garuruwa ana yi a ce jahannama road ko to shine wa irin wannan ce ma wani layi jahannama road saboda lalatar da ake da saban Allah da ake yin sinibi ne ba sinibi bane wani kuma garin saboda tsarkin su sai ka ji ana cewa Madina ko idan gari kuma ya zama akwai fitinu wasu sai ka ji ana cewa mishi ana ce mishi ana ce mishi Kandahar ko ba haka bane inda ake lugudan wuta ke lokacin can Kandahar da ake lugudan wuta a kan da har ta ta Afghanistan ko Allah ka tsare wani garin kuma a ce Bagadaza ko duk ba ana ce suna ana ta sa musu bane ana kamanta wasu wajaje ne da wasu irin abin da ake a can Allah ka tsare mu to kun ji wannan wannan sayyidina Ali sai kicin abincin Kufa abin nan din da ake yi al-kubus meye su gurasar da ake yin ta daga kun fi gane gurasa duk sunan su duk su ne su alkubus din ai ai alkubus alkubus alkubz ne wallahu alam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina